بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني رحمه الله وجزاه الله خيرا أبو عثمان الصابوني يا رسول الله لدى أربعين دا ترى رحمة الله عليه wannan kuma shine darasinmu na goma sha takwas insha Allah inda za mu tashi a matsala ta alkhairu wa sharru bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wannan darasinmu na sha takwas kenan insha Allah za mu tashi inda malai yake cewa wa yashhadu ahlus sunnah ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله a wannan babi malam zai tattauna mana insha Allah akan alheri da sharri dukkaninsu suna gudana ne da hukuncin Allah da kuma ƙaddarawa shi. Wa yashhadu ahlus sunna ahlus sunna suna shaidawa wa ya'taqidun kuma suna ƙudartawa matsayin aƙida annal khaira wa sharra kalalle alheri sharri amfani cutarwa daɗi da rashin daɗi bi qada'illahi wa qadarihi to wannan da hukuncin Allah ne da kuma ƙaddarawa ta Allah na kulle shay'in khalaqnahu bi qadar la maradda laha ba abin da tun kuɗa wannan wala mahisa ba makawa ga wannan wala mahida haka babu makarkata an haga wannan abin malan ce wala yusibul mar'a ba abin da zai samu mutum illa ma katabahu lahu rabbu sai abin da Allah ya kaddara mashi fakiduni jami'an kammala in zarun duk abin da za ku ce ku je ku yi ku man kai ne gaba ɗaya ya ce ku je duk ku haɗu gaba ɗaya duk ku ɗaga man da aka dauna ya ce za a gani a ce ƙwarai kuwa zan ga alheri ba eh ƙwarai kuwa zan gani inna lillahi wallahi ya ce man zan gani ta kasa bacci a'a alga ta malam wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbu shine kawai malam wannan wallahi ya ce man zan gani to za ka gani ba abin da za ka gani sai wani Allah ya kaddara maka ba ka karanta ba wata ba'u ma tul shakala wa ma kafaru Suleiman walakin na kafaru ku yu'allimu sasayr wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula kaza kaza menene wala wa ma huwa bidarrin ku ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah ka huta ka san wannan haka ba wanda zai tada ma hankali ko ya daga ma hankali ko zo ka baka da shubaha ce wallahi na ga bayanka eh a sallah ba eh a sallah ba ina gaba kana baya ba malam yace wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbu sai abinda Allah ya kaddara ya rubuta shi malam yace kuma walau jahida la khalqu ko da a ce halittu misali za su yi kokari su duk abin da za su ayyan fa'ul mar'a su amfanar da mutum bi malam yaktubuhu Allah ga abin da Allah bai rubuta ba lahu gare shi to lam ya kadiru alaihi ba su iya ba ba su iya ba duk kokarin su walau jahidu haka da za su yi iya kokarin su ayyadun ruhu akan su cutar da kai wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah ayyadun ruhu bima lam yaqdihi Allah alaihi malan yace lam yaqdiru ba za su samu wannan ikon ba alama warada bihi al-khabar kan abinda hadisi ya zo da shi an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu ma qala allah azza wa jalla wa in yamsaska allah bi dhurrin فلا كاشف له إلا هو إن يردك بخير إن ينفعك الخير شيبا فلا راد لفضلك malam ya ce wa min mazhabi ahli sunna wa dariqatihim daga cikin mazhabi na ahli sunna wa min mazhabi ahli sunna wa dariqatihim ma qaulihim anna al khaira wa sharra min Allah wa bi qada'i ce daga cikin mazhabi na ahli sunna da kuma tafarki hanyar su ma qaulihim bi anna al khaira wa sharra min Allah wa bi qada'ihi ka gani lalle alheri da sharri dukansu daga Allah ne sai abin da Allah ya kaddara nan na alherin ne ko na sharri idan Allah bai hukunta wannan ba karanta alqada wal qadar in Allah bai kaddara ba bai hukunta ba wallahi wannan amfanin ba za ka same shi ba ko wannan shirin ba abin da zai same ka wanda yanzu yanzu ya sa wuka yanka ka to dama azalin ka yayi dama ko bai zo yanka ka ba ka wuce wannan lokaci ba za ka losawar alqatil lamatul maqtul rashin haƙuri ne kawai ke baka yi ba amma da kayi haƙuri to da ba zai wuce wannan ba annahu malam yace ga wata mas'ala annahu la yudafu ila Allah kurkuran da kyau wannan gabar annahu la yudafu ila Allah ta'ala ma yutawahhamu minhu naqsun alin firat ba a danganta wa Allah abin da yake wahimtar da tawaya ayalin firat a kaɗe ta wannan abin misali ka ce Allah ya halicci kari Allah ma halicin kari in ka ɗauki abin a haƙiƙa Allah shi ya halicce shi amma ka ce Allah ma halicin kari Allah ma halicin kaza Allah ya ɗora mu rashin lafiya ba za ka ce wannan ba Allah ya kawo min gobara a gidana duk ba za ka ce wannan ba amma wa ya kaddara wannan gobara wa ya kaddara maka rashin lafiyar nan Allah ne to amma la yudafu ila Allah yanzu in baka manta ba in muka zo muka ce mai yahdihi Allah fala mudilla la sai mu ce wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wa mai yudlil sai mu ce ya wanda ya bata ba mu ce wanda Allah ya batar saboda la yudafu ila Allah ma yutawahhamu minhu naqsun sai mu ce wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi yasa kaga a baya ma ba a ce wanda Allah ya ɓatar zaka zo ka ji har annabawa wannan shine uslubinsu a magana wannan shine adab nasu da haka ba a danganta dukkanin abin da yake nuni zuwa ga a samu na ƙasa idan aka aka ɗaya ta wannan abin fa yuqalu ya khaliqal qirada wal khanazir wal khanafis wal jilan duka wannan ba za a yi misali a ce ya mahalicin aladdaki a ce wai Allah ake kira da wannan saboda me ya yutawahhamu minhu naqsun nan za a samu tawaya idan aka yi infiradin wannan amma a jimillance waye mahalicin su shine Allah wa in kana la makhluqa illa war rabbu khaliqu duk da cewar babu wani abin halitta face Allah ya halicce shi kowace halitta dabba ce ko menene ka gani in dai makhluki ne to illa war rabbu khaliqu face Allah shine mahaliccin wannan wa fi dhalika warada qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi du'a istiftahi sala da haka bisa wannan ne zancen annabi ya zo ga addu'ar bude sallah tabarakta wa ta'alait duba gani alkhairu fi yadayk alheri yana hannunka naka ne washarru laysa ilayka kaga yanzu ba a danganta asharru ba ga Allah kenan amma in ka duba asali dukkanin wani abu na amfani ko na rashin amfani da hukuncin Allah ne da kuma kaddarawa Allah amma ka ce washarru laysa ilayka to barka ji me ma'anar wannan washarru laysa ilayka ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك shi sharri bai cikin abin da ake danganta maka ifradan a keɓance shi wa qasdan an faci wannan hatta yuqalu laka fil munadat har a faɗa maka ga wajen kira a ce ya khaliqa sharri ya mahalicin sharri kuma Allah ya muƙaddira sharri ya mai ƙaddara sharri amma duba Abu Uthman Sabuni ya ce wa in kana huwa al-khaliq duk da cewa kuma Allah shine mahaliccin wal muqaddir Allah kuma shi ke kaddarawa din lahuma jami'an su bin gaba ɗaya dan haka ina nusus a Qur'ani game da tabbatar da wannan shine ce walidhalika adafa al-khidru alaihi salam iradatal aibi ila nafsi ta haka sai khidr wanda shi ma annaban Allah ne cikin annabawan Allah sai Khidir ya danganta irada wato ya danganta iradatal aibi nufi na aibu ga kansa sai danganta ma kanshi wannan aibin faƙala fi ma akhbarahu Allah ta'ala anhu sai ya faɗa cikin abin da Allah yake bada labari daga shi al-Khidir fi qawlihi amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'iba ce wannan jirgin ruwan ta wasu miskinai ce wanda suke aiki da ita a wannan teku na kai komo yace fa aradtu an a'iba sai na yi nufin in aibanta ta bai ce ba fa'ara da lahu ayyayi ba ha misali ya ce fa'arattu sai ne nufin amma da ƙaddarawar da hukuncin wa Allah amma ya ce fa'arattu an a'ibaha sai ni nufin ‘yan aibanta ta. To, walan ma zakar alkhaira wal birra wal rahama, amma da Khidir ya ambaci alheri da aiki mai kyau da rahama jin kai, a ba fa iradata huma ilallah, sai ya danganta wannan iradai ga Allah azza wa jalla, faƙala fa'ara da rabbuka. Bai ce fa'arattu, tunda nan ba aibu ba ne, sai ce fa'ara da rabbuka sai ubangijin ka yi nufa ai ya buluga a shuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa kadhalika qala haka dai ya faɗa mukhbiran an ibrahim ina bada labari game da ibrahim alaihi salam annahu qala wa idha maridtu fa huwa yashfi haga maridtu yace kawai ne rashin lafiya fahuwa ya fi Allah shi ke ban lafiya fahuwa shi Allah ya fi shi ke ban lafiya amma ya ce wa idza marittu waye yake da kaddarawar wa da hukuncin wa ake sama rashin lafiya Allah to amma sai bai danganta ya Allah kai ka dora wannan ciwon ba a cewa haka Allah ka daura wa inni massani yadurru wa anta arhamur rahim ciwo ya shafi ni wa ayyuba idana rabbahu anni masaniyar duro kuma masaniyar shaitan haka uslubi haka ladabin yake kaga yanzu annabi ibrahim fa adafa al ila nafsihi sai ya danganta rashin lafiyar ga kansa yace wa idza maridtu bai ci ba Allah in ka daura min rashin lafiya amma wa shafa amma shi warkewa yace fa huwa yashfi ya danganta warakar ga Allah ila rabbihi wa in malin ya ce wa in kanan jami'u minhu duk da kuma fa gaba ɗayansu da rashin lafiyar da warakar minhu azza wa jalla dukkaninsu dai daga Allah suke to wannan kenan malin ya ce ithbatu iradatillahi ta'ala wa mashi'atihi tabbatar da irada ta Allah nufi na Allah da kuma abinda Allah ya nufa mashi'a kasan wato galibi in muka ce insha Allah sai mu ce in Allah ya so ko in Allah ya yarda duka ba su wani ba su wani so da so wani abu ne daban haka shi ma arriba wani abu ne daban sai mu ce insha Allah in Allah ya so bari ga baka illar abin na ce da Allah taimaka man da ɗari biyar sai ka ce to bari zan baka gobe in Allah ya yarda. Allah dama bai yarda ba kamar ɗari biyar a ya yarda. Abin da Allah ya yarda da shi ya yarda. Wanda bai yarda ba bai yarda ba. Da Allah ka zo za mu tafi za mu tafi neman ilimi gobe. Da Allah ka shirya. In Allah ya yarda, a'a Allah ya yarda da ku ji wannan neman ilimin. Ko kuma ki ba ka dan bani da Allah ɗari biyu Allah ka bari sai an jima in Allah ya so a'a Allah ya so ka bani wannan abin da Allah ya so ya so ne mai so bai so ba kaga yanzu so din nan da yarda awa ne daban amma in Allah ya nufa to wannan nufin shi ne in Allah ya nufa insha Allah ke in Allah ya nufa mashi'a ta Allah din ke amma so yarda da aka zuba haushe cewa yake in Allah ya so to kuma da ma za a ringa cewa kawai insha Allah ka huta kawai insha Allah shikenan kawai abin da aka da a larabcin kawai ce in Allah ya so a ce in Allah ya so ya yarda in Allah ya so daban ƙarin ƙarya a da ba Allah ya so kada ƙarin ƙarya mala alga ta mala da ba Allah ya so in Allah ya yarda a a dama Allah ya yarda in ƙarin ƙarya ya yarda eh ka ce in Allah ya nufa nufin Allah akan wannan abu shi ke da misali da amma sai ga ya so ya yarda wannan shine abin da yake gudana a cikin harsunan mu to kaga wannan sai mu gyara malam yace wa kadhalika min mazhabi ahlus sunna wal jama'a daga cikin mazhabi na ahlus sunna wal jama'a anna Allah ta'ala muridul li jami'i a'malil ibad kaga Allah madaukakin sarki shine yake da irada ga dukkanin ayyuka na bayi khairiha wa sharriha na alheri ko na sharri walam yu'min ahadun illa bi mashi'ati babu wanda zai imani wala mi'min ahadun bihi babu wanda zai imani bihi da Allah illa bi mashi'atihi da mashi'ar Allah da nufi na Allah da ganin damar Allah walam yakfur babu wanda zai kafirta ahadun kowane ne shi illa bi mashi'atihi shi da dafan Allah walau sha'a da Allah ya nufa la ja'ala an-nasa ummatan wahida kamar da yake faɗa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha'a la'amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha'a da Allah ya nufa wannan kana fa la'amana man fil ardi kullum da dukkan wanda yake doron ƙasa sun yi imani gaba ɗaya kuma fita gari mu malam yace walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha'a malamin ce da Allah ya nufa Allah yi usa kada a saba mashi da Allah ya nufaci haka to da ma halaka iblisa to da bai halicci iblis ma gaba daya da haka fa kufrul kafiri kafircin kafirai wa imanul mu'mini da imanin muminai wa ilhadul mulhidin da ilhadi na mulhidai masu banna karkace wasu zame wasu mabannata wa tauhidul muwahhidi da tauhidin masu tauhidi wa da'atul muti'i da da'ar masu da'a wa ma'siyatul asi da sabawar masu sabawa sama Allah kulluha bi qada'i dukkanin wannan da hukuncin Allah ne subhanahu wata'ala wa ƙadarihi da ƙaddarawar shi wa iradatihi da nufin shi wa mashi'atihi da ganin damar shi da nufin shi wa arada kulla zalika ita ya nufaci wannan gaba ɗaya wa sha'ahu kuma ya nufe shi wa qadahu ya ƙaddara shi wa yardal imana amma haka wace warto ai shikenan ai kaza ne ai Allah ya yarda da shi ai da ne kaza ai ba da gare ni bane ai Allah ne ya kaddare da wannan aikin kai wa yardal imana wa da'atu barkaji Allah ya yarda da imani da kuma aikin da'a amma wa yas khatul kufra wal ma'siya yana fushi yana kin kafirci da kuma saba mashi wala yardaha bai yarda da su aka je ka sha giya ka ce to ai Allah ne ya kaddara shan giya shine kai qala Allah ta'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr kaga bai yarda ga bayansa kafirci wa in tashkuru yardahu lakum da haka to shikenan dai mu tsana saboda ne lokaci babban matsala haka sai mu tashi a waqibul ibadi mubahama la ya'lamuha illa Allah wato makoma ta bayi mubahama ce ba a san ta ba ba wanda ya san wannan sai Allah wannan kenan insha Allah sai Allah ya hada mu a wani darasin kenan insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah